sai sai ya gaya muku cewa alaman da zai tabbatar muku da cewa mulkin nan da ya samu Allah ne ya bashi kuma zaɓensa Allah ya yi to akwai wata akwati da za ta zo muku wani akwati da zai zo muku wanda aka yi bayani ne wadda aka farko an saukar wa annabi adamu ne annaba suka yi ta gado har yanzu hannun annabi musa alaihi salam wadda akwai abubuwa da dama a cikin wannan akwati wadda da zinariya aka yi shi wadda saukowa ne daga aljanna kamar yadda muka faɗa akwai abubuwa kamar sandan annabi musa kuma rigansa da rawaninsa akwai wando na annabi harun da kuma guntu wato karyayyun alluna na attaura da kuma wata wato kamar abin nan kamar kwando haka wanda yake daukan dalma na wato abubuwan da ake sauraron su dai daga aljanna haka dai abubuwa da dama suna cikin wannan abin nan din akwatin wanda mala'ikun Allah da kansu suka dauko akwatin suka zo suka ajiye a gaban shi ɗalutu shi kenan daga nan sai suka shirya suka ce to yanzu kan su yadda za a yi yaƙi ɗin da aka nema a yi to amma dai daga ƙarshe sai wannan abu da za mu karanta yau ya biyo baya na jarrabawa da Allah ya musu falamma fasala talutu bil junudi yayin da falamma fasala ay kharaja yayin da sarkin su shi taluta ya fita bil junudi tare da runduna wanda muka faɗa din nan dubu saba'in mutum dubu saba'in min baitul maqdis ya fita daga baitul maqdis fa kana arrani lokacin ana ana gargen rana ana tsananin zafi shadidan wato zafin mai tsanani wa talabu minhu ma'a sai kishirwa ya dame su sai suka nemi ruwa daga shi wannan sarki nasu cewa suna buƙatar ya ba su ruwa qala sai yace musu inna allaha mubtalikum Allah zai jarrabe ku ai muhtabirukum zai jarrabe ku bi naharin da wata korama ba dai kuna jin ishuwa ba ne mai tsanani har kuke nema kuna bukatar shan ruwa to inna Allah mubtalikum bi nahar Allah zai jarrabe ku da wata korama li yadhhara al muti'u minkum wal asi domin mai biyayya da annabin Allah da sarki dalutu ya bayyana a fili wanda ma yake saba masa ya fito a fili kamar da Qur'an ya gaya mana a ranar yakin wato yakin wato Uhud ubangiji ya karya wani abu na yakin ne domin a bayyana wanda suke tsantsan muminai a gane kuma munafukai wanda suke da datti a zuciya wanda suka rika maganganu bayan kaman alaman karyewa na yaki duk wayannan ma su ma ne za a jarrabe su da wannan korama domin a mai biyayya ya bayyana fili daga cikin ku mai sakon Allah ma ya bayyana wa huwa bainal urdun wa falastin shi wannan korama ita koramar tana tsakanin wato urdun wa filastin da kuma falastin urdun a yanzu haka shine kasar da ake cewa jordan a yanzu haka ita ce wannan present jordan ita ce shi da urdun masha Allah faman shariba minhu duk wanda ya sha daga wannan korama ma'ana ya sha ya koshi minhu daga wannan korama min ma'i daga ruwan wannan korama falaita minni to ba nawa bane ba nawa bane in dai mutum ya sha ga kishirwa fa shine inna la mubtalikum bin harbi Allah zai jarrabe ku da me da wata korama jarrabawa ce ga kishin ruwa kamar zai mutu yaya amma ya ce duk wanda ya kuskura ya sha ruwan wannan korama to ba nawa bane na kore shi a cikin jama'a ba zai kuma tafi da ni ba kai kaga haka fa Allah yake wallahi abinda kake so sai Allah ya jarrabe ka da shi kana tsakiyar ganiyan so sai Allah ya ce ya hana ka ci ko ka sha ومن من حيث لم يدري أن الثم في الدسم mai sama guba kamar yana da sama a irin miyar da ya sani ba ka so ko ganin ta ne ko kuma irin miyar da kake so in ya gane irin da a cikin ta zai sama guba a wanda kake so irin miyar da kake so mai romo sai zai diga abu da ka kama sai ka kamu kawai eh kamar kugiya shikenan to haka nan ubangiji yake cewa zai jarrabe su ga ishirwa to yace to zai jarrabe su da korama kuma wanda duk ya kuskure ya sha daga wannan korama to ba nawa bane wato ana so a gwada ma irin makamin almajiran tarbiyya da shehunai wallahi in ba irin su ba ba wanda zai yi wannan ba wanda zai da kana ganin abun da kake so kana gani son sa mutum ya cewa karka kar in ka kuskura ka sha wannan ruwan ga ishi ruwa fa to kai ba na bane wallahi sai almajiran tarbiyya malam su ne wanda wai wani ne aka ce yana tafiya da shehun sa kan wani gada ba ya za a yi kawai sai shehun ya fadi ya fada cikin ruwan kawai sai ya bi shi kawai aka zo ana laluko su tare da aka tsamo shehu aka tsamo muridi aka ce ba kai kuma sai shehu ya ce kai kuma ya aka yi na fada cikin wannan ruwa na bala'i kai kuma ka biyo ni ya ce wallahi ban sanya aka yi ba kawai kawai ban iya kontrolin kai na ba da na ga ka fada kawai sai na jina ji ta kawai za ka iya wai don shi yau ka ya fada cikin ruwa ba a ai kokari juyawa zai iya ce bari koma da gudu in nemo masu ciro shi ba wai so fana'i kenan almutla inna Allah mubtalikum bil har faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya kuskura ya sha daga wannan ƙorama to ba nawa bane shi din falaysa minni min atba'i ba cikin mabiyana wa man lam yata'amhu wanda kuma bai dandana ruwan ba ko dandanawa ai lam yata'amhu lam yadhuquhu in shi Ibrahim lam yadhuquhu wanda duk bai dandana wannan ruwan ba fa innahu min miya to wannan shine nawa kai ka ji jarrabawa ga za mu gare shi wala yace to amma ga ga kofar emergency illa man yaghtarafa gharfatan biyadi sai dai wanda yayi kamfata daya da hannunsa ya sha amma shi ma in ya ƙara to ya shiga wurin can ya shiga daidai da wanda suka sha suka koshi kai da duba yadda ake yin tarbiya wannan zai kamar yadda ga wallahi sai shehune shehune da almajirin tarbiya kai kan bara ga iya ba kai haka normal ha ba haka aka an shayin irin wa'annan ya ce ma ka je ka na fada wa wanda suka fita garu kwanan nan Shehu Ibrahim ya ce wa filub murabbiyan khabiran nafi'an kamila irfanin imaman salihan wani da ka zo wurin sa ciki shehu ne iya dube ka kawai sai ce to kafin ka shiga azkaru sai ce ka nemo roba irin na almajirai in ka nemo sai ce ka je ka kar ka kuskura ka sake cin abinci in ba na bara ba kuma kai za ka yi da kanka bara akalla ya saka kai bara na sati uku kafin ya saka azzaru haka da suke yi in sun ga girman kai ne da kai kuma zai yi wahala ka daku da kyau to sai a fara surfa ka a kasuwa a hana ka cin abincin gidanku kuma shi shayin bare ba ta ba ya ba ta koko ya ce ka je kai ta bara abincinka a kasuwa ne bara kai sati uku sai zuciyar ta karye sannan sai daga baya sai ka zo a baka asare in ya ga asaren kawai ba za su isa ba sai an hada da wannan a karye girman kan sai a ɓoye ka sai a jefa ka ka nuna da wannan ayoyi da hadisai da ake dura mutum da zikirai jarrabawa ce Allah yake wa mutum yawanci abin da mutum idonsa ya hanga ko yana rufe haka to hankalinsa ya fi tashi in bai samu ya ga menene ba kuma ya samu ya taba ka zo ka samu kwano a rufe a gidanku sai ka sa kam in na ɗauka mai dar mago ko wani ne a cikin kwanon nan ne in dai ba ya samu an ɗiga an buɗe ya ko MC ya gani to hankalin ya kwanta eh saboda kawai in dai bai gani ba hankalin ba zai taɓa kwanciya to haka Allah ke jarraban bayansa illa man zai tarafa gharfatan bi yadihi sai dai wanda ya kamfata daya da hannunsa ya sha in ya ƙara shi ma ya shiga uku sai ka ji tashin hankali mara illa man zai tarafa kira'ar mu gharfatan bi yadihi amma ibnu amir ana jina da shi da asim hamza kisari wayannan dukkansu sun karanta illa man tarafa ghurfatan biyade da gomman gaini ne ba garfatan kamar namu kira'ar nafi al-madani ko ابن كثير عبد الله بن كثير المكي ابو عمرو البصري su suka karanta da wannan qira'a gharfatan biyadi nafi al-madani ibn kathir al-makki abu amr al-basri su suka karanta da gharfatan biyadi amma sauran waɗannan da ban faɗa ba din ko kuma na faɗe su ma dazu su ne ibn amir al-shami sai asim al-kufi sai aliyu kisa'i sai kuma hamza azzayyad su kuma sun karanta illa ma ne zarafa gurfatan fiye to me ne bambancin garfatan da gurfatan a e bambanci mai rufu'an da mai fata a wurin fassara tunda ya bambanta ai ya kamata a bambanci kuma to wannan yana nufin sai dai wanda ya ɗiba da kafinsa ɗaya kawai ya sha ɗayan kuma yana nuni da sai dai wadda ya yi ɗiba ɗaya an gane ɗiba ɗaya ɗayan kuma yana nufin ya ɗebo ruwan da tafin hannunsa ɗaya ɗayan kuma yana ya yalwata ya ce ɗiba ɗaya a rufe to kaga ɗiba ɗaya a waye kausa moɓa shuɗe ma da ke sai nokka sai da shi ne fa'idan bambancin kirawar ijar ɗaya tana nufin tafi tol biyar dihi ba biyar daidai ba ta sai ta tafi da zar hakan kenan zarfatan biyar faktafa biha kuma ya sha ɗayan ya isu da shi sai dai wanda ya sha tafi ɗaya amma kuma ya isu da shi bai ƙara ba walam yazid alaiha bai ƙara kan ɗiba da tafi ɗayan nan ba to fa innahu minni shi kam wannan shi ma na wani yana layin waɗanda suka kisha ɗin wanda ba su ko ɗanɗana ruwan ba suka haƙura da ishi ruwan fasharibu minhu abawa ai kawai sai suka sha suka kore sai kawai suka sha fasharibu min ba fa garafu ba ba fasharibu min Allah ya kawai sai suka sha daga ruwan kowa ya sha koshi sai ɗan kaɗan lamma wa kunnara yayin da suka iso wannan ƙoramar sharibu duka saratin sai suka sha da yawa kowa ya sha koshi illa qalilan minhum sai ɗan kaɗan daga cikin su ka ya tuwan mu na sai na aliko Allahumma ja'alna min al-qalil yace Allah ka sanya mu cikin kaɗan to kaɗan din nan kullum su ne su ne kullum yu yu yu karka biye maka kaɗan mai ƙwari ya shi to hajan nan ma Allah ce illa qalilan minhum duk suka sha zuwa ƙoshi sai kaɗan daga cikinsu illa qalilan minhum iqtasara ala al-ghurfati ko ala al-garbati tunda duk akwai kira kadan da daga cikin su ya takaitu akan diba da da kafida ruya an rawaito hadisi anna annaha wannan cewa wannan tafi ɗaya da wa'inda suka kamfata da tafi ɗayan nan suka sha kafatku min shurbi ya isar musu daga sha a ƙoshi ɗayan kawai da suka tafi ishe su kamar wanda wanda ya sha ya ƙoshi dama kawai jarrabawa ce aka yi musu a ga za su bi ne umarni ko ba za su bi ba to ɗayan sai ya wadace su in Allah ya ga dama malam jan numfashi ɗaya sai ishe ka harran mutuwa ba za ka tsara ba in ka ga dama in Allah ya ga dama amma ya ta sa ka sha ka ja ka tura ka ja ka tura in ya ga dama loma ɗayan ka jefa bakin ka sai ya rike ka harran busa ka amma sai ya baka dama ka jefa loma ka ƙara wata ka ƙara wata in irin ma'aiki ne sunna salatu rubai ma yan lomomi uku shikenan sai ya suɗe ya su in an gama cin abinci kuma ya suɗe kwano sallallahu alaihi wasallam sunnan sa ya suɗe kwano eh amma lomomin sa uku ne nan ma da da yatsu da yatsu da ɗan yatsun nan kan ɗan yatsu uku sallallahu alaihi wasallam don ya gwada ma shi ba abin da ya kawo shi duniya ba kenan shi yasa za ka maƙallama wa shadda min sagabin ahsha'a huwa tawa ta hatta lijarati kashfan mutlaqal adad kaga ya daura duwa zuwa cikin saboda ugin da cikin yake na yunwa sallallahu alaihi wasallam amma mu kai ne ka iya malam ka sassauta lauje ka miƙe kafa ka sa kwano a tsakiya ka riƙa girbito malam Allah wani ya yanko loma za ka ɗauka a ka zai ɗaura. Amma sai ka yana ƙoƙarin turawa baki. Ya gama fa ya tafi kuma wurin mai balangu bai isa ba. Ya tsayo exotic a gama ya dawo gida da gashasshiyar kaza sai ya yi ajalin kazan nan. A kawo cikakken kuma kwanon sha na damu fura. ka gaya min wannan don Allah ya za a iya tashi ya yi ibada da dare babu ai sun yi hannun riga shi da ibada da dare babu da zai taɓuwa kai min shari kuma da ya kwanta da min shari ba zai taɓa aiki komai ba eh aha ka fadu min shurbihim ya isan musu daga shan da za su shigo shi wa dawabihim da su da dabbobin su duka sai suka koshi kawai da ruwa kafi ɗaya kawai malam wa kanu salasami'atan wa bida'ata ashara iya wanda suka rage a cikin mutum dubu saba'in ɗin wanda ba su sha ɗin ba su ne mutum ɗari uku da goma sha uku ko dubu ɗaya ba samu ba dubu saba'in ba amma ko dubu ɗaya ba samu ba dubu ɗayan ma bai shige wanta ɗinsa ba. Hasbunan da wani mararki, Allah ka samu cikin kaɗan. Adada Ali Badirin, ma'ana yawansu adadin wanda suka halarci yakin Badar, sabai, wa adada Rusul, adadin manzanni, dama adadin mayakan Badar, mujahidan Badar, adadin manzanni ne, ɗari uku da sha uku. falamma jawazahu huwa yayin da shi dalutu ya kallaka wannan wannan korama wallazina amanu ma'ahu ya kallaka shi tare da wanda suka yi imani tare da shi wa humul ladzina qasasaru ala al-garfat sune wanda suka takaitu da kamfata ɗaya ton da su da wanda ba su sha ba qalu sai wa'annan da suka su wa'annan da suka tsallaka wa'annan da ba su samu tsallakawan ba ƙalu sai suka ce wanda suka sha suka ƙoshi kenan don ba ka yi bayanin hakan ba ya gwada baka san tafsiri ha to za ka yi maka wancan tunda ayan dai bata bata faɗi abin da na faɗan ba amma shine manufar Allah ma'ana falan ma jawaza huwa wallazina amanu ma'ahu yayin da ya ketara wannan ƙorawa shi tare da wanda suka imani da shi ƙalu to ba su bane in ka raba musu wannan ƙalu din to ka daba a ƙar Allah ba da su yake ba ma manufan Allah su ba yayin da ya tsallaka da shi da muminai ƙalu su wa'incan da suka sha suka ƙoshi nafin nan sai suka ce la ɗaga su da yau ma bijami faru ina babu da iko wallahi ba za mu iya wa'innan jalutu da shi da rumunan sannan amma ni kawancan tsakin nan da muka fara labari suka ce ina ba za mu iya da su ba la da ka sanan yau ma lanan yau ma babu da iko yau kam wallahi babu da iko mu tari jalutu da shi da rundunan sa wannan jabberi kenan da shi da rundunan sa wa junuti bi qitalihi ta hanyar yaƙansu ba mu isa ba ba mu da iko wa junudihi da shi da rundunarsa wa jabuhu sai suka yi rabanta aljabanu ba shi ne rago ba to wa jabuhu wa lam yujawizuhu sai suka yi rabanta su ba su tsallaka wannan korama ba tunda ai sun saba masa ba su yi abin da ya faɗa ba sai ya zama suka yi rabanta ba su iya tsallakawa saboda me saboda wannan shan da suka yi qala alladhina yazunnuna sai kuma wa'annan da suka suke da kyakkyawan yaƙini kaga yanzu zanna a ƙur'ani da yawa yana zuwa da tabbatarwa ba ba masu zato ba qala alladhina yazunnuna sai wa'anda suke suke da yaƙini annahum mulaqul lahi cewa za su gamu da Allah gobe kiyama yuqinuna shine yazunnuna din wanda suke da tabbaci suke da yaqini annahum mulaqullahi cewa za su gamu da Allah gobe kiyama bil ba'th ta ne ya tashe su wa hum allazina tafau bil garfati sune waɗanda suka isu da da kamfata ayan nan sai suka ce kam min fi'atin qalilatin kam kafiran da yawa min fi'atin an samu daga jama'a fi'atin ai jama'atin da yawa an samu daga jama'a ƙalilatin ƴar kaɗan amma da ta tsaya ta dubi nasarar Allah ba ta dubi yawa ba galabat fi atan kathiratan bi iznillah sai ga tarin jayi jama'a mai yawa da izinin Allah ba ka yi faru a badar ba a badar muminai kamar yadda aka faɗa yanzu adadin rusul ne adadin manzanni ne ɗari uku da sha uku suka suka kara da arne dubu ba hamsin amma sai ga arne dubu ba hamsin din an kama saba'in an kashe saba'in an ɗaure saba'in a matsayin fursunonin yaƙi an kashe saba'in saura sun falfala da gudu sai yi gamun jam'o wa luna dubu shi ne wa luna dubu ɗin yana an juya da gudu an juya baya galabat ya kan kaje kan biznillah ai bi iradati ai da nufin Allah wallahu shi Allah ma'a sabirina yana tare da masu hakuri da juriya wurin biyayya ga jagororin su bil auni zai taimake su wal nasri zai kuma ba su nasara har kullum ana bukatar dan adam ya zama mai biyayya ga shugaban jagorori musamman na abin da ya shafi addini in kuma aka rika saba wa jagorori na addini to abubuwa ba za su kawai belle ma aure na ki kisan abin da ya faru a wurin kawai ya ishe mu isna da kiyaye saba wa jagorori musamman na addini a ce annabin Allah ya ce ga abin da za a yi ko kuma wanda annabin Allah ya nada irin dalutu kaga sunan nasu yana kama dalutu jalutu abin duka yana yana kama ko ɗalutu shine na kirkin wanda annabin Allah Shamwilu ya nada jalutu shine banzan shine banzan inan nan wanda yake yaƙi da su annabawan su annabi Shamwilu aha wala ma barazu ولما بلغوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت كلامنا وانصرنا على القوم المجرمين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولما برزوا لجالوت to yayin da suka yi fito na fito da jalut wannan bajjabberi yayin da suka yi fito na fito suka yi mubaraza da shi ba dama mubaraza shi da fito na fito a physical combat da wadda abokin karawa physical combat da shi shi ne walamma barazu yayin da suka yi fito na fito jaluta ga wannan jabberi jalutu wa junudihi da rundunansa shi da rundunansa baru suka bayyano liqitalihim wato saboda su yaƙe su wata safau suka jera safu-safu na yaƙi dama in za a yaƙi dole sai an yi safu safu shi yasa Allah ke rantsuwa da safu na yaƙi da safu na sallah wasaffati saffa saboda in an shirya safun yaƙi malam abu dole ya burge ka kaga sojoji kowa yana jiran kawai mutuwa ya tafi kawai ya bada ransa ga manzon Allah inna Allah ashtari min almu'mina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna sun sai da rayuwarsu kawai sun miƙa rayuwarsu cewa ba su aljanna ga kayan a tsinke shi na gada ma da ƙalu su wa'innan mu'minai sai suka ce rabbana ya ubangiji mu afaragh alaina ai usbub alaina Allah ka farara a kanmu ka zubo mana sabran haƙuri da juriya wa sabbit dama na Allah ka tabbatar da diga jikinmu kar mu juya kar mu gudu kar mu zane shine wa sabbit dama Allah ka tabbatar da diga jikinmu bi taqwiyati qulubina ta hanyar ƙarfafan zukatanmu alal jihadi akan wannan jihadi wansurna Allah ka taimake mu alal qaumil kafirina akan wa'annan mutane kafurai ne ina so mu kai kashe ido da yau
وقتل داود جالوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لاختلفوا ولكن الله ذو فضل على العالمين فحزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك وعلم والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين fahazamuhum bi idnillah nan da nan sai suka rusa su suka karya su da izinin Allah wayannan yan kadan din fa da wancan runduna wanda ba masu yawan gasken nan da yake sun yi addu'a Allah ka zubo mana haƙuri afrik al-rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana Allah ka fararo mana juriya ka tabbatar da diga jikinmu wansurna ala al-qawmi kafirin ka taimake mu akan waɗannan mutane kafirai ai kawai da suka yi addu'an nan da suka tinkari arnan nan kawai fa hazamuhu sai suka rusa su suka karya su kasaruhu kenan suka karya su da ibnin Allah da ibnin Allah da iradar imana da nufin Allah to zan ba da sirri amma kuma zan bayar a rufe zan ba da aiki wurin ba da shi wannan aya ka je ka ja ka adadin hazama eh adadin hazama ka je ka yi mazana lirabi su buga ma na rantse da Allah duk wadda suka tasan maka sai sun tarwatsa sai sun rushe adadin hazama ka samu yan zawiyar mu za su buga ma ka same su za su buga ma suna da shi ma wallahi tallahi in ka hazamu bi iznillah iya nan kawai kai ta ja adadin hazama hazama na zaira kar ka je ka buga da wani abu kuma dan zali shi kadai adadin ba karami bane zaira na ce eh fa hazamuhum bi iznillah iya nan kai ta ja adadin hazama duk wanda suka kasan maka billahi da zai rushe sai ga mutum ya ya seta ka ya harbo ka da wani makami na asiri sai ya koma ya samu gidansa yayansa sun fadi sai asibiti ya rusa kansa da kansa a rike shi wallahi a rike wannan kwarai da gaske dukkan wanda suka ta zama sai su rushe komi yawansu wallahi duk yawansu sai su rushe kai kam kana zaune ka abunka fa hazamuhum bi iznillah fa hazamuhum bi iznillah fa hazamuhum bi iznillah kai taja adadin hazama kaga abin da zai faru mutu ya kasan mai dai wallahi yana kallo sai kawai yaga kana ƙara haske babu yadda ya iya wallahi ya gama iya kulumbotonsa iya ganka lafiya lau ko ciwon kai baka yi ba a dai wannan abin da ya yi a riƙe wallahi eh akwai wani ma amma abun sai sai a sai a zawiya eh sai a zawiya ka san abun ba eh, sai ana yi ana eh, ana takaitawa eh sai a zawiya insha Allah ah fa hazamuhum bi idnillah sai suka karya su kafaruhum kenan bi idnillah da idnin Allah bi iradati wa qatala Dawud Jaluta annabi Dawud sai ya kashe Jaluta shine Allah ya ba wa nasara ya kashe Jaluta wa qatala Dawud ai wa kana fi askari Jaluta annabi Dawud lokacin soja ne amma yaro ne matashi ko balaga bai ba a zamanin yana soja a cikin rundunar Jaluta to shi Allah ya ba wa nasara ya kashe Jaluta abin da ya faru shine da aka fito yakin shi ɗalutu ya ce waye zai fito na fito da wannan kafuri ya kashe min shi wadda biye ma'ana iya fito na fito ya iya kashe min wannan kafiri to zan raba mulki na biyu in ba shi rai sannan kuma kun san ƴata ina da ƴa kyakkyawa zan aurar masa da ita saboda yawan wa'incan da kuma ƙazamin makamansu kowa ya shiru to shi annabi Dawud labarin kissa ne mai tsawo amma in a nutshell yana cikin sojojin yana tafiya kawai shi annabin Allah Shamwi Allah ya gaya masa wani abu ya ba shi wani ƙaho ya ce ba wa ɗanutu tsawon nan a cikinsa akwai mai ya ce zai rika shashafa musu a kayan su sojojin nasa duk wadda mayin nan ya gangaro kan fiskan to shine zai halakar da jalu ya shafa wannan mai ya tsaya tat ya shafa wannan ya shafa wannan to shi kuma dawu lokacin ba annabi bane lokacin yana yaro ne ma yana tafiya lokacin an fita yakin yana tafiya kawai sai wani dutse ya kira shi dawudu zo zo zo zo kawai sai ya zo dutse ne sai ya kira shi sai ce ni dutsen annabi annabi ibrahim ne ni dutsen annabi ibrahim ne da aka ɗauke ni ɗauke ni yana tafiya sai wani dutse ma sake kiransa sai ce ni kuma na annabi ishaku ne dauke duk wanda ya dauka sai ya sa a jakarsa kawai ya shiru wani ya sake kiransa ya ce ni kuma na annabi yaqub ne dauke ni da ni za ka kashe jalu ya gane shi ma da kansa ya sani da aka zo ana shafa mai duk wanda aka shafa bai ba sai aka zo kansa ana shafawa sai mai ya gangaro sai kai annabi a kai ɗalutu sai ka biya za ka raɗa masa to kai ne za ka kashe jalutu ta ji na sani yayi ta ji na sani yayi shi kenan da aka zo aka yi mubaraza aka fito na fito da mujajjafa mujajjafa da shi ya kashe wannan kafin da ya sa hannunsa a jaka ya fito da ɗayan dutse ya fito da na biyu yana fito da na uku dukan sai suka haɗe suka dawo dutse ɗaya ana tsakiyar yaƙi kawai yana sa shi a majajjaba da ya waina ya waina da sai ta jalu ta kawai yana sake dutsen nan da ya zo ya fuda goshin jalutu san da ya burma ta kokon kayan ta baya da ya burma kuma bai tsaya ba san da ya burma kayan arne talatin cikin rundunar wancan da duka ya kai su lafiya eh duk kayan da ya samu sai huda kawai ya wuce mai shi kawai sai kwakwalwa ta zagonye sai ya faɗi ya tafi yana magana ya kare ai an kashe komanda kamar yaƙi an ci ku da yaƙi komanda ya faɗi shi kenan magana ya kare an ci ku da yaƙi wa katala dawudu jalut sai annabi dawud ya kashe jaluta jaluta aljabbar wannan jabbe ne to ana ba da dariya wai irin masu fassarar turbin nan a kasuwa ka san ba na suka sani ba wai ya zo yana fassara shi mai ja masa da ya watsa talada uzu jari uzu sai ya girki ya rasa wai zai rasa waye kashe wani ya yi shi ya dubi abu da kyau shi bai san fa'ili ga yadda yake ga mafuli wanda ya kashe wasalinsa kaza ne wanda aka kashe kuma wasalinsa kaza ya yi birki ya yi shiru ya shiru ya ce to ɗaya dai kam ya kashe ɗaya tabbas an yi kisa a tsakanin biyun nan eh wa qatala dawud jaluta wai wai ɗaya dai kam ya kashe ɗaya tabbas an yi kisa don ya ji katala to dama ƙa'idar arabiya shi wanda ya yi aiki har abada don ma ne da shi har abada wanda ya yi aiki to don ma ne da shi rufu'a kenan wanda kuma aiki ya fada kansa shi kuma fataha ne da shi har abada kaga ka huta waye ya yi aiki annabi dawudu tunda wa kasara dawudu aka ce jaluta maqulun bi dawudu fa'ilun marfu'un wala wa turafi az-dhammatu zairatu في آخره جالوت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الزائرة في آخره shi kenan ka futa amma baka san na hawa to ka sai a kilo sai kai ma ko ka ce sun yi mutuwan kasko sai ka san me zaka faɗa in babu lirabi kam ai kaga shi kenan kai sai kai kwakulo abin da kaga dama kai kai wa ta'ullahu mulka وآتاه أي أي آتى الله داود الملك وآتاه الله الملك جنة الله يباوى النبي داود ملك في بني إسرائيل أتكن بني إسرائيل ينا ملكان سكينة والحكمة يا باشي حكمة النبتة باتبا هو سيأكنسا أتي بنو إسرائيل زنجي بنو إسرائيل متين يزاو النبي ليكما سركي باتبا هو سيأكن النبي داود ɗansa kuma zai sake gadinsa ɗansa kan ma ba wai ba wai maganan shi annabi irin na annabi Dawud ba ne a shi duk duniya ya mulka duk duniya ya mulka shi ɗan annabi Dawud ne ba maganan wani wata ƙasa ba wa ta Allah mulka fi bani Isra'il hikmata kuma Allah ya bashi annabta ya hada duka annabi ne kuma sarki ne kana nubu'ata wal mulk annabta da mulki ya kasance la ya tani ani adil shike nan maza magana bai haduwa da ɗaya fi bani isra'ila a cikin dangin bani isra'ila ta ji tama ali dawuda bai taba faruwa ba sai sai dai ya zo ya haɗu ga annabi dawud alaihi salam fara malikan nabiyan sai ya zama sarki ne kuma ba annabi fa'ada mauti shamwil bayan wafatin shamwil wa mauti dalut da kuma wafatin dalut to shi ɗalutu ya yi mulkin nasa ya kai tsawon shekara arba'in yana mulki amma annabi dawud shi bai daɗe ba e bayan shi dama ya raba mulkin biyu a bayan mun karanta ɗalut ya ba wa annabi dawuda rabi bayan ya kashe jalut kenan sai ba shi rabi to ya yi shekara arba'in yana mulki daga baya da ya yi wafati annabi shamil ya rasu shi ma sai aka mayarwa annabi wa shi dalutu rabin mulkin ma da ba suka yi sharin da wancan din sai dawo yana mulkin gaba da sannan kuma ya gaji annabi shamwil a matsayin ba annabi ya zama ba annabi amma ya yi mulkin ne tsawon shekara bakwai kawai shi shi annabi dawud ba shi bai kawo nan ba ma haka ne shekara bakwai yana mulkin alaihi salam wa allamahu mimma yasha Allah ya sanar da shi ilimai iri-iri daga abin da ya so shi Allah wa allamahu mimma yasha ya sanar da shi daga abin da ya so ka san'ati labusin kamar kera sulke na yaki kafin shi babu sulke amma sai Allah ya ce wa alanna lahul hadid sai muka hore masa bakin karfe annabi Dawud in ya kama bakin karfe sai ya dawo yadda ka san auduga a hannunsa yana ba sai ya sa shi auta ba sai ya rika sarrafa shi ya kera abin da ya ga dama dama makeri ne shi duk annabawan nan yake guda ma lalle gardi in ya tsaya baya sana'a to ya cuci kanka annabawan Allah gaba ɗaya suna sana'a mun karanta ba annabi Adam manomi ne ko irin annabi Shu'aibu makiyayi ne arɗo ne ga wannan annabi Dawud da muke maganar sa ko makeri ne annabi Idris tela ne ko kaga su ma sun samu asali ke telo ne tela ne annabi Idris shi ne farkon tela ma a duniya wanda zai ya yaga yadi ya dinka ya dinka din nan shi ya fara annabi Idris kaga shi tun farko farkon duniya aka yi shi eh mana annabi Adamu ya ganshi ai annabi Adamu ya ganshi ai bai ai shi ya dan farko farko ne ai an fara dinkin da wuri ai kenan sai shi ne farkon tela to yawanci annabawan kowa za ka ga da fara'asa ya yi shekar shugaban su gaba ɗaya annabi Muhammadu businessman ne ina ne wanda suke yin kasuwoyi bambam sham legal kaltungo illiri da makamantansu ko kubo to irin sana'an manzon Allah kenan haka yayi wallahi haka wa kana tajiran mai sai da sayarwa ne ya je garin sai ya haka ga yanan muna karanta ya je sham ya saro kaya ya dawo ya sayar haka sallallahu alaihi wasallam to haka yawanci annabawa haka sahabban manzon Allah wani zaka ga sai sana'ar sa sai da dibino karkare na sana'a malam a sai da dibino wani yake zama miliyoniya malam a sahabbai wani kayan karau yake sayarwa irin tangaram din a sahabbai wani ƙaro haka kowa da abin da yake sayarwa wani wanzami ne ma sabai haka kaga kenan su talihu sun samu wato suna da waɗanda suka gada a sahabbai talihu namu na zawiya garin alƙali ko akwai akwai babas a cikin sahabbai masu a tiyatoyin babu kan waye zai yi wa sahabban asi akwai wanzamai a sahabbai ai muhimmin sana'a ne in an ce ba za a yi shi ba tab za a yi busu busu kenan kuma za ka za a dawo kamar shagobi in ba a cika ai ba kyau ai mutum zai zama wani ne wa Allah ma mai ma sha ka san ati da buse kamar kera sulke kuma Allah ya sanar da shi yana jin maganar tsuntsaye ullimna mantiqa tsairi wa utina min kulli shay ko inna hadha lawal fadlul mubin tunda na karanta wannan ayan kuma Allah ya sa yau ranan banon zani duk wanda yake so Allah ya hore masa ilimi ya rika ganewa to ya tuntubi yan zawiyar mu za su bashi sirrin kullimna mantika ɗayin na ba su shi bara rika saki abun ba haka a arha akwai tuwo da ake yi da tuwon ake yin abu za a yi rubutu daidai lokacin fudowar rana ake yin rubutu ake fara ɗiga alƙalami daidai fudowar rana in an yi rubutun za a rubuta wannan ullin naman suka tsaye ɗin dubu hudu ɗari hudu da arba'in da hudu sai a yi waccar tuwon sai a haɗa da zamzam sai a yi kaza sai a yi kaza sai a yi kaza sai a ci daidai lokacin faduwar rana ku samu su malayi su ba sauran an fahimce ni ko na takaita walaula difa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'din babbar magana ce Allah subhanahu wa ta'ala yake inda ba don a ce ubangiji yana kare sashin wasu da sashi ba lafasa da ta abu da duniya ta lalata ta yi boston Allah yana kare sashin mutane da sashi ko kai baka san da haka ba bari mu kalli karatun da kyau akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Abdullah bin Umar radiyallahu anhu wadda tabarani ya kawo shi a cikin kabir nashi da aljami istaghir juzi na ɗaya wato hadisi na dubu ɗaya ɗari bakwai da tasa'in da hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana tun yana tunkuɗewa yana tunkuɗewa aƙalla mutum ɗari maƙotan salihin bawan Allah bala'i saboda maƙocinsu salihi ɗaya. Mutumin kirki ɗaya salihi, saboda shi Allah zai tunkuɗewa mutum ɗari maƙotansa bala'i, dalilinsa. Allah sa da ‘yan gane mana bayani. mutanen gidaje ɗari ba ma mutum ɗari ba Allah zai tunkuɗe bala'i zai tunkuɗe musu bala'i dalilin salihi ɗaya wanda suka yi makotaka da shi ashe makotaka da mutumin kirki din ma yana da rana ashe ba mu Allah in kai makotaka da shashasha shaƙi to shikenan ba za su amfana da komai ba sai dai sharri wata kufi na sallatu fi bana allazina zalamu minkum khassa sai ma ya shafe ka bala'in sai shafe ka Allah kiyaye mu walaula difa'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd wallahi nan in ka duba manyan tafsirai zaka sha mamaki yadda zaka ga Allah yake ije wa mutane bala'i ake ta kawa ne zai da juran su wani bawan Allah kawai sai ka ganshi kaman ka hanka hanka ɗe shi kaman karka gaisa da shi amma dalilin sa sai ka gaggari gaba daya ana ba ana ba shi ruwa saboda wannan din ba karanta nuna adab bane wa rubba zi dimrain aghbara walau aqsama lil maula abarra qad rawaw hadisi ne ce waƙe waye kawai yace wa rubba zi dimrain aghbara da yawa za ka ga mutum da tsummo kara aghbara yayi futu futu in ka ganshi dai annabi kamar yace ma madrudun bil abwadi in yazo ana shiga wani kofa wanda za a je manya ne suke shiga za a yi wani ko mitin ko wani abu sai ka ga kai ta ka Allah tukunna daya daya manya su shiga kai ko ma nan gefe nan ba irin ku ne suke shiga nan ba annabi yake da yawa ana koran sa ba a kofa in an zo za a shiga kofa muhimmi haka yace amma lau aka sama alallahi da amarra da zai ce wallahi yau sai an yi ruwan sama to sai Allah ya kutar da shi bare kunya ta ba saboda girman matsayin sa wurin Allah amma za ka ganshi tsun mukara kare na shin ka ganshi ka rena ruwansa suna nan a cikin al'umma na rantse da Allah wani za ka gan shi wata sana'a za ka gan shi yana yi koma baya fa wanda irin masu yin sana'a ma an mai da su koma baya matsalan faskare ka gani in ba dai Allah na tuba Allah ne yadda ya faɗa yake rubuta tun ranar kana ciki kawai kwana ɗari da ashirin ɗin nan bikar bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi ai da yawa san mama nan ne wa amalihi wa amalihi ai sana'ati sana'arka shine wa amalihi malam daga ranan kana dadde kwana 120 a rubuta sana'ar da zaka zo kai a gidan duniya ko wallahi ko zaka mutu shi din zaka yi in faskaren aka rubuta ba ko zaka mutu shi zaka yi mutane suna gani wallahi tallahi na kira taba kiran mai faskare da aka zo ana shirya kawai sai na bar wuri saboda tausayi ni na rantse da Allah ko ka ninka kudin sa sau goma ka bani baran iya yin wannan aikin da yake ba aikin da yayi aka bashi wannan kudi ko ka ninka su sau goma ka bani wai don ka ninka su sau goma ko wallahi ba zan iya yin wannan aikin ba shi kuma hanyar cin abincin sa kenan wani kuma ya shi shadda mai warin nan da kwata sana'ansa kenan da shi yake ci to yin kuma ya zama babu irin su din kai za ka yashe da kanka ne malam shi yasa tun a ciki din Allah ya rubuta musu shi za su yi in sun zo kuma dole kana gani ya akai wannan kai yake wannan sana'a ne ba da ba wata sana'a ne shi ba zai kama wata sana'a mai ba da karo sosai ba ha to ita aka rubuta ba ya kai ya ita ka rubuta masa kaga wani ya rike da wani dan abu ba haka ga baki ɗayansa za ka iya kyauta da shi yana yawo yana hada zuba a kasuwa wai sana'a yake yi kuma haka Allah ya rubuta masa wannan abun zai zai ta yawo da shi yana wahala wani kuma Allah ya rubuta masa cikin sauƙi ya juya ya tarau ya koma sisi ana a tare a tare ya tafi to Allah yana tunkuɗe bala'i wa wasu da arzikin wasu walaula difa'ul lahi to akwai daf'ul lahi walaula daf'ul lahi difa'ul lahi nan nafi'u ne saura sun karanta da daf'ul lahi walaula daf'ul lahi mafi yawan su suka karanta da daf'ul lahi ba difa'ul lahi ba la fasatil da duniya gaba ɗaya ta lalace laula anna Allah ba don dai Allah tabaraka ta'ala da fa'ul bala'a yana ije bala'i yana tunkuɗe bala'i an ba'abin ga wasu bi sababi ba'abin ta dalilin wasu Allah ya tunkuɗe wa wasu bala'i da ba don haka ba la fasadatil ardu ga duniya ta baci za ki tunkuɗe bala'in da sai duka kawai ga kacco kawai to amma da arzikin wasu sai a tunkuɗe wa wasu bala'i bai galabatil mushrikin da ya duniya ta lalace ta hanyar me rinjayen mushrikai mushrikai sai su rinjayi musulmai wa qatlul muslimin da kisan musulmai ne inda ba don Allah ya sa ana ije bala'i ga wasu dan wasu ba amma Allah yana yin wannan shi yasa yake kariya ga al'umman musulmai walakin Allah sai dai shi Allah zu fadlin mabocin falala ne alal alamin akan halittansa yadfa'u ba'dhum bi ba'd yana ijewa junan su da juna aha
tilka ayatuna nutluha 'alayka bil haqq wa innaka lamin al-mursalin tilka ayatullahi natluha 'alayka bil haqq wa innaka lamin al-mursalin mun zo karshen izu kenan tilka ayatullah waɗannan ayoyi ne da Allah kaga qur'ani fa gashi a gaban mu nan amma sai a ce tilka wai saboda matsayin qur'anin ne sai an yi ishara lil ba'id domin ka gane girman alqur'ani tilka hadhihi alayat wa inna ayoyi ayatul lahi ayoyin Allah ne natluha muke karanta ta wa inna qussuha kenan muke karanta ta alayka akan ka ya rasulullahi mana muhammad bil haqqi muna karanta ta da gaskiya bis sidqi da gaskiya wa innaka kai ya rasulullahi ya muhammad lamina al-mursalina wallahi kai kana cikin manzon shike Allah ko bai rantsa ba wallahi annabi manzon Allah ne dalle ya kawo da inna ba ma annaba ba wa annaka lamina al-mursalina wa innaka inna tafi annaka rafi aw larabci guri tabbatar da gaskiyar abu Allah ubangiji ya taimake mu ya gafarta mana zunuban mu ya gafarta wa kuma marigayen mu ya sa albarka a harkar kasuwancin masu kasuwa cikinmu ya sa albarka a harakan noman masu noman cikinmu ya sa albarka a harakan wato kiwo masu kiwo a cikinmu ya saukar da wanda suke da juna biyu a cikinmu lafiya ya ba wa ‘ya'yanmu mazansu da matansu masu neman ilimin addini da ilimin sana'a karatu mai yawa mai amfani wanda zai amfanar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana kuma ƙarshen wannan rashin tsaro da ke damu waɗansu sassa a Najeriya ya tabbatar mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki mai yalwa sosai a Najeriya. Ya Rabbi, ya Rabbu, ya Rabbahu, ya Sabatu, ka kuma jikin lana ya ya barru ya kira nan muradi ya ya mallala wa shafa'u kalla wala wala ake zo bai dan wa farin garba abadan ya malla shabi ala haqqan wala niju talga zo li kulli sa'ifin wa dalil ya rabbi ya haqqu ya mallala wa niju farij li ummati khairil khalqi gammahum wala nalumu nasabu wala hasadu بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد لا اله الا انت محمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد على يساره سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره المقدار العظيم من ابوديا والامه da suka taya mu da addu'a akan dan mu bashir da yake jinya kai har wani suka je har asibiti suka yi ta da wajen gaishe gaishe da hidima Allah ubangiji ya saka kowa da alkhairi alhamdulillah an sallame mu da yamman nan an dawo gida muna fata da shi da sauran marasa lafiya Allah ba su lafiya subhanallahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillah rabbil alamin